إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in wagasha Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu da ku a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah muna muwafaka kamar da aka saba insha Allah yau dai a takaici tarihi muna sha takwas ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da sha biyar ga watan sha biyu shekara dubu biyu da sha tara kamar da aka saba za a iya kira lambobi kamar haka lamba ta airtel tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 ziyarar ansu a sunday haka lamba ta move za a yi kira a lamba 94 32 50 42 yanan 94 32 muna hata allah subhanahu wa ta'ala ya bada kenan kyakkyawan shurare to yana su ne kenan lambobi kuma kullum muna bayani in za a yi kira a yi kira a kawo da radiyo daga lokacin da ake kira Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
An tashi lafiya.
Lafiya alhamdulillah.
Ya karatu.
Alhamdulillah.
Malam muna bara fatiya.
To Allah amsa mana. Amsa mana. Kenan a cikin lambobin na wanda dai aka duka aka kira ko wannan ko talakin ko ta mafikin kurin ƙarar nasihar a kawo da agusa daga wajen radiyo a lokacin kira. Assalamu alaikum.
Alaikum salam na kwanan.
Lafiya alhamdulillah.
An tashi lafiya.
Lafiya lau.
Don da wata tambaya ce gare ma.
Na'am.
Kamar wannan abin da ake yi na kiristoci misali.
Eh,
Kamar na wannan na rikin.
eh, To kuma kamar mutum misali kamar abin da yake misali mace ko misali.
eh,
In ta ba ta sadaka kawata misali kamar na rikin wata mata barka da sal- in ta ba ta tana yi amsa.
ta baka mi?
Ba namiji wa mace.
Mene?
Sai kamar abin da rikin wannan.
Me abin Noel? Me nan Noel ke tambaya?
kamar eh, sallar nori da na na kiristoci
Ha?
Dan- sallar nori ta kiristoci
Kana magana guda hansu. Me kake magana a Noel? Me kake magana an aka yi mika a Noel? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La yalau alhamdulillah. La yalau alhamdulillah. To Allah amsa mana insha Allah. Amin amin amin amin amin amin amin amin Allah ya gafarta musu jikansu. To amin akwai alhamdulillah. Na'am. To kenan dai eh muna fata ke assalamu alaikum. Assalamu na'am. Assalamu alaikum. Na'am.
wato ko da ke ba ni ba ba kusa da ni ba abin da ke ce maka a kaga wani wani ka yi tambaya ka ka yi tambaya ka wannan ana samu kana ji kana ji ka ka kana ji na ina jin ka a tambaya ba a cewa ganihin wani kai ba naka bane kai tambaya ka kura bari zo kan nawa yawwa
kuma na ya ne samu samu zangunan jambiri ta kasar dogo to malahaya
yawa abinda nake tambaya yawwa
shi bid'a akwai maharrama akwai makarrama to
kamar wannan da aka ce kullu bid'atun da za su kullu da za su bi nas kenan a- akwai maharrama ko akwai makarrama ko akwai ha- duka bid'a wanda ab- abinda annabi bai yi ba duka haramun ne
to ka tambaya ka ko shikenan eh sai ka shirya ran insha Allah Mm. assalamu alaikum assalamu alaikum
Amma da rana da rana.
na'am
An tashi lafiya.
lafiya lawa alhamdulillah
Malam muna fara lafiya.
to Allah biya bukatun mu na alkhairi Amin.
alhamdulillah Ya.
ta hanjima assalamu alaikum assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Malam muna tambaya.
to bismillah
Malam muna tambaya ne haka muka ga zuciya ta zo ta bige ni a fuska.
ta me ta shirya baki bayani ba sai kin sa kira don kin magana kurin mujiya ta yi me ban ji ba me ta faɗi me ta yi mujiya sai a sai kira kenan a yi da bayani assalamu alaikum
an ta lafiya wa ala
wai malam muna tambaya ne da Allah na'am
wai kamar mutum ne bai ga sallar sa'i eh
kuma ya je sallar azhar eh
sai a sai ya ce da ana da mu da ya bi aka yi sallah da ita azhar eh kuma hannun ya sake yi sai aka yi la'asar hannu da shi kuma bai bi wannan ta kayan ya ne sallar da
ya mance ne ko bai sani ba
eh man ce ai to shikenan Ashi. na'am wannan eh assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu wa alaikum salam
Ina kwanan ku malam.
lafiya lam
Ina da tambaya.
to bismillah
Wai kamar budurwa ce in ta aihu ba ta hanyar aure ba tana neman gafarar Ubangiji wata addu'a ce za ta ringa yi.
eh na gane to
Malam muna fara addu'a.
to Allah amsa mana to assalamu alaikum Ina kwanan ku la la tashi lafiya.
alhamdulillah
wai tambaya ce nake an ce shi in yayi ta faɗi da wuri kuma na guri na tsaka dare da ya yi ba wani eh to eh shine.
to shi kenan to ina ga yan uwa a abin da ya kamata a yi haƙuri kenan a karanta abin da ya zo na tambayi to eh, dan uwa dai mai magana na noel mun san dai an zamanin da ake na kenan wannan tukun shekara zai yiwu a ce ko ka je wani biki iyawa kana tambaya kan zuwa bikin ne ko wani sabga ta wannan abun ko wani magana ta yan a yanka wani abu da shi a takashin an wa alaƙanmu da kirista da yahudawa musulmi ba hana mu'amala ba ta duniya tsakanin kai da duk wanda yake ba addininka ba ta kasuwa ta mu'amala ta rayuwa amma abin da yake lamarin da ya shafi addini to ba kai ba shi har ka kowa yi da kuma dukkan wani addini kowa tsakan nashi da abin da yake alaka da addini baka shiga nasu kai musulmi kuran tambayar kama mai dai da abin da yake alaka da addini baka ka yi da kai kuran dan uwa ta kai sai mai maganar eh, cewa bid'a muharrama kaza yan uwa shi kullum muna magana cewa Allah subhanahu wataala wanda ya ba isma kariya da kurakurai annabawa ne kadai musan da haka ko da wasu sun zo sun raba bid'a muharrama makaruya hasana wata bid'a hasana da waye shi a jigon maganar da muka koma tushe annabi sallallahu alaihi wasallam shine jigo shine Allah subhanahu wataala ya aiko ya karantar da duniya addinin Allah da abin da Allah ke so da abin da Allah bai so har tashin kiyama mai imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah wajibi ya san da wannan amsa ta kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bayan wannan baka da wani wanda yake zai kama sako daga Allah na ibadar Allah wanda ya wannan imani ya fahimci haka kenan duk abin da yake na ibada da Allah ke so bawa yayi to mai san lahiya zama lahiya ya ɗauka daga wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ko manzon da Allah ya aiko kusan dukkan hudu ba wannan kashe iyayen shi na hadarin bid'a wanda kullum muna wajen bude karatu kullu bid'atin dalala kullu latin finnar wannan annabi duk kusan hudu ba mani abu ba bai iya wannan magana dukkan bid'a bata bata duka duka kun bata cikin wuta ne bayan ya muku cewa a sanin kalam kalamullah mafi kyawun zance da ta Allah mafi shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam to in wannan karantarwa da yayi bayani ya hadari to wannan dai ce kullu bid'atin da wasu ke mata wili kullun kulliya kullun wacece to shi duka ka ajiye wannan hira ka koma magabata sahabbai su suka yi mu kowa fahimtar shawa ne laraba na asali ba kama kama ba sun yi kowa fahimtar wannan addini shi manzala da ya magana dukkan bida'a kuma can ya ce man amila amalan laysa alai amruna duk wanda ya wani aiki in dai addini ne ba mu muka ba mu muka ce ba fa raddun am kar am ba a so shaka manzala ba labari haka fahimtar nasin wannan mu dauka cikin sahabbai mu dauki Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Abdullahi bin Umar yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'ahan nasu hasana yace dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ga mai kyau ce kaji abin da ibnu mawdi wadan su bid'a suna magana abin da sha ibada addini ibada abin neman lada ya kira ke ba ba ka mu kire kire ba wani abu na cigaba na mu'amala na mu'amala na kasuwa na yaki wannan daban ne ana magana ibada mai sunan ibada wannan an mun bar ga da shi annabi da gaban da ya ce dukan ce wannan sahabin ya ce ko da kuna ga mai kyau ce bata ce ga imam malik rahimahullah shi ma in ka ce magana masaba ce ya wani magana shi shi abin ma da yake kashe hadarin da imam malik ya kawo ma akwai girman hadarin dan shi imam malik ce man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasanan faqad za'ama anna rasul khana risala shi imam malik abin da yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin addini a cikin addini ga magana addini ake wa fi din kuma fayara hasan yace gama bid'a ce hasana yace wannan mutum inji imam malik yace faqad za'ama anna rasul khana risala haqiqan mutumin ya ce manzo Allah yi hanci sakon Allah subhanallah kaji abin malik ya ba in wadu wani manganu ga na manzon Allah ga na sahabbai ga na malik duk da haka hayo da suna suna kama kame ana iya in waka da kullum muna mutaka wata musulmi gane wanda yake musulmi ne mai imani mai neman lada wajen Allah dan uwa kaddara ana bid'a dan Allah kaddara ana bid'a ana yin ta da abin da manzon Allah ya aikata ya ce ayi ko Allah ya ce ayi sun zo ɗaya da abin da shi ake wani kira ko da ana yi ɗan uwa wani aiki na a yau wani zai kawo maka na ɓangaren sallah ɓangaren azumi ɓangaren azkar wani zai kawo maka sama da abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah kanshi ya dai mu kwatanta bum iya gaba ɗaya tun wa ina ka samu dama kai da abin da manzon Allah kama baka iya gaba ɗaya ba hau ne kama ka shigar gima bid'a hasana bid'a ka shigar ka ba kanka hala kan ta bata lokaci kan bid'a akwai bid'a hasana akwai mai kyau akwai mara kyau ga abin da manzon Allah kama babu shakka duk duniya sun yarda abin da kama ka bangaren sallah bangaren azumi bangaren gasana wanda zai sallah awa raka ɗaya mutum sai goma sha wani abu raka ɗaya izi goma sha wani abu idan ka sallah ƙwashi na kumbura azumi amma ce bai shan ruwa irin wani haka kenan mu koma mai neman nutsuwa ba kan gada wani wa mai neman tsira ake mai neman kauce ma haɗarin shaidan wallahi kaurace ma bid'a ba wata mai kyau kuma komai kyanta bata kai sunna ba kadara mai kyau ce kuma kullun shine mutum hasa kan shahaniya ya huta da wahala kuma kai yan wata kace kenan magana inda bid'a ce shi manzon da Allah ya koya ce ba ta mai kyau kuma shi an sahabi da ibnu umar ya ce ko kun ce mai kyau ce ba ta kyau bata ce a wajen Allah ga imam malik ce domin shi imam malik ya kan hujja cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da aya cikin ƙur'ani ya sanarwa alyawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina in dai addini Allah ya cika shi imam malik ya ce duk abin da yake na addini wannan wannan addini wanda babu shi a saukar wannan aya imam malik ya ce ko a zamanin shi abin bai samanto addini ina ga a yau shekara dubu da wani abu ɗari nawa na haka ɗan uwa gaskiya magana mu sha kan lafiya mai kokarin bin abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunna idan mutum ce ya kiya kana kallo da anan garin akwai masu bautar kiran wani gumki akwai masu bautar kiran isa su Allah akwai wasu kowa yanzu wani bana kana su kenan mutum baka yana amma dai ga abin da yake shirya wanda Allah ya sa ya gane fa wani bai gane ba kuma an hakun bawa ne Allah haka Allah ya dashi ko haka ba kanka wahala kan au sai mai magana cewa ya azhar bi azhar ba hil asal mugarba an wa takaice da sallar da kamance annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa man nama an salata auna siha fil saliha za zakara wanda ya barci ko manci sallah lokacin da ka tuna ka mance ne ko sallah nan kai ka tuna za ka tashi ka yi wannan sallah ita kaɗai wadda ta wuce ka ba ka ka jiro su ka musu a ita wannan tun sauran ka yi su wannan wanda ka mance ita za kun za ka yi arwala kai tsaye yanzu ka tuna yanzu ma tashi dan uwa ka je ka yi arwala ka yi wannan sallah ta ka ta azhar kin je ce asar kin je ce magariba ce ka yi ta yanzu kai tsaye ta kaɗai kuma ba ka ga wata bayan ta ba wannan shine kurin amsa kan wannan tambayar taka sai mai maganar aihuwar banza ya rata kuma ta da za ta yi ba ta da ta tuba ga Allah kurin rabbuka fil tuba alayya Allah subhanahu wataala ya hudi ya kira gaba Allah shi mai unwa ya san ronon mu ya san habin muke ciki amma a kaurin gafarar shi Allah ke ba mu nashi umarni قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله ce manzon shi ka gaya ma bayina kuma ya ya ibadi da tasarrufu bayina masu banna bawa bayi muke na Allah kuma ya masu banna kuma Allah ke ji bayin shi na akwai tausayawa ya ce la taqanatu min rahmatillah kan ku yanki kamar rahama ta Allah inna Allah gafiru dhunubi jami'a dillahin da kai ka toma ka koma ga Allah ina da kudusi imam tirmidhi manzo Allah ke cewa yake cewa ibn adam ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya da ya dan adam mutuga ka kira Allah kai hawata a wajen Allah ta gafara ta Allah ka kira Allah Allah ce zan gafarta maka komin laihinka ba na kula da girman laihinka naka yan uwa dan uwa duk wanda ya bar hanya shan giya ce zina ce duk abin da mutum ya saban Allah yau ka tuba tsakaninka da Allah shi Allah sai gafarta maka innahu huwal ghafurur rahim mai gafara ne kuma jin kai ne ya gafarta maka laihinka kuma sa gidan aljanna ya maka rahama shine rahmata Allah yau na bai Allah yan uwa ka mai laihin kai banna amma ka tuba ya yahe maka laihin kuma sa ka cikin rahama shi wannan shine kuma mata kuma ta musani dole mutum lahi abinda ake fata kayan ajali ya zo ka tuba shi babban fata da ake a mutane ka ajalin mu iya zawa rayuwa muke yawa mai kididdigagga a wannan rayuwa ta duniya duk mai hankali ya san wannan duniya baka zo dan ka zauna ba an baka in uban ka mutu baka kanka ya mutu baban ka kanka ya mutu duk ga sanan san mutu kai mata ya zakai kenan kahin lokacin da Allah kaddara maka ake so kai famar gyarawa tsakaninka da Allah ka koma ga Allah cin kyakkyawan hali shi shi ake nema wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah amin amin amin
wannan dan aka ji ina kira ga ga hankalin mata wayan wayan mata wallahi za ka magana nake ba wata rikuwa ta furta na ne ka zamana kuma kana ne tana so kamar mu wallahi wannan abincin gida ne ka je ka gano ba ka gaya mishi wani matsala ka ce ta cin gida ka samu wani cikin waliyanta yan uwa ko dangi na uwa sun da uwa ka je ka musu bayani ka sa su ka gaya musu abin da ka ciki yawa sai sulhu gurin wannan abin da sulhu tsakanin abin cin gida amin assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum salam na'am bismillah Dan
kare haƙƙin makwabtan shi.
Kare haƙƙin makwabta? To, sai muna magana, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To Allah amsa mana bukatunmu, albin bukatunmu. Na'am. ta yanzu wannan shi ne da ke a takaice ruwa mai magana kenan kurin a kololuwa mutum wanda irin da yanzu zai zo ya raka'a raka'a biyu kai sallah raka'a biyu ta neman gafara ta Allah kuma ka yi addu'a daga cikin addu'ar buga firli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim rabbi gafirli wa tuba alayya annabi zama guda yana yin dari bakin abin da kai astaghfirullah kuma da fatar abin wanda kai baka kuma ba yanzu ka bari kuma wanda kai ma ka nadama kuma kai niyyar har abada ba kai ba komawa shine tuba ta gaskiya assalamu alaikum na'am ha ha to eh sai mai magana wanda ya shafa'i daga yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ij'alu akhir salatukum bil witr ku sanya wutri karshen sallar ku ta dare shi manzo Allah haka ce mana kinan wutiri shi ne risa amma babu laihi idan ka halka cikin dare akwai raka'a biyu ta tabbata a sunna kaulan fila nabi ya aikace kuma ya tabbatar da haka nan kenan ana iya sallah misalin raka'a biyu ne kana yin ta awa daya awa biyu kana kana raka'a daya ko kenan akwai damar raka'a biyu bayan wutiri amma a tunafilin haka babu shi gaskiya eh na'am assalamu alaikum la la alhamdulillah bismillah eh kai wuce rije ko na tashi allahu na samu cikin dare na ƙara tashi ina yin kana ji bayanin da nake a yanzu kana ji a nan mazata don mai sallah cikin dare sanya wuturi shine ƙarshen sallar dare haka manzo Allah ce kuma abinda ake yi duk nafilon da kai he wuturi mana raka da shine mara raka ɗaya ce haka raka ɗayan ƙare amma bayan kayi raka kayi wutarin ka ƙare sai ka tashi akwai damar sallah raka a biyu in kuwa kai mai kokari ne bara ne kana iya raka a biyu ta maka awa ɗaya awa biyu ma raka a biyu kai ka uku kuma kanta amma dai kaka wuce ga abin da tabbata ko raka a biyu zaci bayan wuturi gaskiya na'am assalamu alaikum lafiya lau alhamdulillah na bismillah
mun zo masallaci an kammala sallah an kare ta ko uku haka muna yin jami'in ma tsakanin
to
shi na shi kuma muna baran addu'a to Allah bai wakata muna wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah ta bismillah
wai kamar mace ta ida jinin haila eh kuma ta yi wanka eh kamar zamance eh kuma ta tsaka da tashi ta yi sallah eh kuma sai ta ga wani rawaya rawaya eh tana iya sake wanka ko kuma ta ci gaba da sallah
ta yi ah?
lakin tambayar kenan to kenan assalamu alaikum bismillah na'am wa alaikum salam
ina kwanan kuma nan lafiya lau alhamdulillah
tashi lafiya ko lafiya lau
muna mara addu'a to Allah bai bukatun khairan da assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah
wannan tambayan na'am bismillah
wajen yanka ne muka yi na zakara to wajen yankan kuma sai muka yanka kuma yankan ne sai cire eh
to kuma shi ne muke samun karama ciki a nan eh shi ke ka kama radio eh shi ke
da babu ne ta assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam tambaya ta biyu muna cikin sa- ina kamar raka'ata mai fashin eh sai imam ya zo za a tada sallah eh ita sa zan yi ko kuma tsawon yanke zan yi
kana kana shi yazo ina cikin raka'ata mai fashin eh da aka tada sallah asuba a shi cikin kenan na masallaci gane shi kenan to assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Barka malam.
na'am
kamar mutum ne iya iya gane gida eh kamar buɗi da kuke gani sai yana jume yana ne eh to kamar kai wanda kake jume ke ne juma'a ta iya da iya ka je ka kai ko kuwa zuciyawa ka dama dan za ka yi sallah a kama
to to an wa an wa- ai hakuri ai hakuri har mu yi da kan mu tara abin da yawa akwai mai maganar kare haƙƙin makwabta yayin ne ai shi kurin abin da ake na maganar haƙƙin da farko kare duk abin da yake na cutarwa don annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa adam hidda rantsuwa da girman Allah wallahi la yu'min wallahi la yu'min ne da su uku ita allazi la yu'min jaru ba waqa annabi ya ce na rantsi da Allah bai bi imani na rantsi da Allah bai bi imani da su uku suka ce ya taɓa ya asara ce wane ne ya ce wanda makwabcin shi bai amince ya ba sharrin shi kenan duk mai cutar da mutane da makwabci ba shi ke imani wanda harkon matashin harko kenan aka ce cutarwa duk abin da yake zai kai batare zai kai bakantare zai kai cutarwa na mugu magana na tsegumi gare shi bin rayuwar shi na zub da gwalolo ya biyu ta ƙoho shi ko ka watsa a ƙoho shi inda yake a cikin maraya abin da yawa a cikin maraya na burin gwalolo mutum bai ba gwalolo ya kwashe kayan shi sai ya zo ya bari ya bata ƙoho shi ya bata ƙoho makwabci biyu ƙoho makwabci uku ya cuci makwabta ɗaya biyu uku ya cuci ‘yan wucewa mai mota mai inji ya taka ya hatsa ma ɗan ƙawa duk alhaki a kanka shi manzana ake kashe ku ji tsoron biyan bukata wajen la'anta wajen tsinuwa guda uku ciki akwai tsakiyar mata hanyar mutane in wani mutane suna cikin abu kwarai la'anta su ka aka ba ta maganar yin gwalolo ka bar gwalolo bin titi maimakon ka yi rami ka kwashe cikin dare ka sai kowa kare ya ce ba yin wannan ba aikin ba aikin ba aikin na meri ya ce wai meri ba meri bace ba kai kana ga lahiyar ka kuma cutarwa ce hakki da babba zai halakar da kanka a banza kan kan kashin da wutsaranka dan diyanka a banza ka hallaka kai yan wani mutane su kauce ma kaga wannan iya cikin haƙƙin makwabta a yau a maraya barin gwalolo ba kwashewa ya wuta kokon ya wuta kokon wannan kuma a taka a fatsa ma nan da abu da duk bai dace ba bayan kare cutar ga makwabci kuma duk abin da shi kyautawa ihsani tsakanin kai da shi a samu a samu kyauta tsakanin kai da shi na mu'amala kyakkyawa wani shi kuma a takaice kwarin sai mai maganar ya zo masallaci an yi da sallah za su yi jami'i yan uwa masala da jami'i biyu a masallaci masala ce kadima cikin magabata an samu sabani mun shaka magana anan akan Abdullahi bin Mas'ud shi na gaba a jami'i biyu a masallaci za a bar shi sallah ya koma gida ya tashi Anas bin Malik shi Anas bin Malik in yazo hakira salama zai ya tada ya kama sai sallah da almajiran shi wannan sabon guda biyu kowa tsirarin shi daban wannan shine akan haka almanzala yana rayu sallah salama an samu wata ran wani sahabi ya zo ya makara manzala ce masa habbai wa zai kama ma wannan su yi sallah an ce atarwa ce da ibnu abi shayba abubakar ne wa siddiq ya kama su yi sallah wannan masu bangaren cewa ana iya jami'i biyu suna dogara da anas bin malik iyayi kuma ga manzana sallallahu sallama ya ba da ba da dama an yi wannan shine hujjar su babba masu ganin ba a yi daga cikin hujjojin suna cewa ai wannan wani abu ne shi ɗayan ba ɗayan ba mamu bane ya dama ya samu sallah kuma ana gudun sabanin al'umma ana gudun raba kan al'umma wajen ba da dama a jin biya don wasu su izo an samu wani a cikin kwatanguwa za samu wasu fitanannu su ki sallah da limamin ya kare zo su ce su tasu kenan an gano ba sa bin sallah wannan haka yake matsalar bin gudun fitina cikin al'umma shi suke karewa wanda bayan su imam malik hatta su albayan su bin ba suna kan haka to wanda haka mas'ala ce dai mace khilafiya mai sabani to in irin wannan ababen me zai sa kai musulmi sa kan cikin sabani tunda ba dole bane ba kai jami'in kuma ga ruwa cikin sunan abi dawo da an dai zawa kai makara kai ba dangan bane ba ka zo an kare an ce za a baka ladan jami'i kamar da ka akai to tunda kan ladan jami'i abinda ake nema za a baka kuma ina ka ina shiga cikin sabanin kai lahi tunda an hana hani ana gudun wani abu masu ce an hana kin amma gaskiya babu da sai karara wani zai ce an kai ka lahi kaza illa abin da yini a barin a kauce shi yahi lahiya inda ake magana in wa magana jami'i biyu a masallaci banda masallacin kan hanya da masallacin kasuwa tun a can da magabata sun yi magana masallaci na ka zo ka zo wanda banne bai da wani matsalai ko na kan hanya ne na kan masallacin tasha misali shi ma na bai da lahi na tasha dan huciya ne babu lahi a jami'i wani so sai wani so sister su wannan su bisu cikin wani aibun kowa san daman group group ta aika zawa ba zawa gaba daya a masallacin na unguwa mai liman ratibi shine aka hana ko ake da sabani kan jami'i biyu a lokaci guda bayan liman ya kai a zo a yi wani wallahu a'lam sai mai magana ta yi jini ta yi wanka ta kai ta ga rawaya to shi abin da yake dai suna kamar da umu atiya da ce mutum sabon take cewa idan mace tana ta ga tsarki tana cikin tsarki dan ta ga wani rawaya rawaya jaje dudu ba kalkalar jini ba mace ta ce matan sabon bisa dokan ko bisa dokan wannan rawaya rawaya canjin jini inda ana tsarki bisa dokan shi a komi kenan mataka shine kuma amma inda gabe ke tare da jini biyu ba wannan shi ma jini ne rawa-rawa amma idan an samu tsarki alamar tsarki ko a shaɗa guda biyu ce imma a sa wani abu hori a gaba a hudu a gaba komi ko a hori ruwa biyu bayan jini wannan shi suna alamar tsarki duk a gani an samu tsarki inda an ga wani alama an yi wanka to abin da ya biyu bayan dai ba kala jini ba ce ba kurin za a bar shi kurin ƙasar tashi kurin a wanke wallawa alam sai mai maganar kan zakara suna yanka kan zakara sai cire to shi da an ce cire kai ya munanawa ce bai bata yanka kuma lai akan kuskure ba san cire kai ko a yanka ne baki ma yanka akan samu lokaci mutum ya samu wuka mai kai bi sai ko ya wulsa ko ta ta yi da kan gaba da wannan ba dangama kuma ba lahi bane gaskiya wannan bai illa ga kanama tunda dai an yanka shi assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Na kwanan mu wani.
lafiya lau
An tashi lafiya.
alhamdulillah
Ana muna tambaya ne.
to bismillah alasa na sani
Mutum ne yake gasa buredi kuma ranar Juma'a ne an yi kakari ya sa kuma lokacin sallah ya yi. In ya kusa daga gurin zai iya kone amma kuma masallacin ce ta ne sautin zafi ka yana kawo shi. Ya bi sallar daga gidan yaya ne sallar ta fita.
ka bi sallah daga gida kada gyara burodi
Eh ya sa buredi a cikin wuta ba in ya kusa zai kone.
ya kuma sallah in yi sallah bai kone ya he- in kusa ce in in ya in ya gusa saboda masallacin da dan wanda tazara daga dan an kare kafin ya zuwa ya kula ya ya guji mai kin da kake na gane na gane kuma to na gane na gane to ba da da da assalamu alaikum to sai eh, mai maganar raka'atul fajr kana raka'atul fajr liman sai zo to nan akwai masu ganin cewa idan ka tada nafila aka tada iqama zaka iya ciko in ka kula raka daya ka ciko ta biyu in baka yi ba ka cire to shi asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa idza uqimatus salatu fala salatu illa maktuba ko illa tuqimatu tuba nafazi idan ka tada sallar farilla babu wata sallah sai wannan ta farilla wadda aka tada kenan babu nafila bayan ta da farilla to wannan shi wasu ke mata wili su ce a nan ana ne farawa ce ba kai ba an ka fara ka ci ga ko an ka raga daya ka ci ko ta biyu to wannan shi a aikace manzo Allah sallama bayanin dai aka ce ya saba da wannan bayanin sun tawilin masu cewa an ka ci ka ci ka shi misali cikin sabai labin Abbas shi ba labari wata rana manzo Allah ya shigo masallaci iya an yi kiran sallah ta mun sallah asuba ce an yi kiran sallah yin manzo Allah ya shigo ce isko ina nafila yace manzo Allah sai huzgo ne yace a salli su bara ba'an zaka sallah su bara ka hudu a takaice kaka annabi tambaye shi ba ta bi din ta dace ga ciko ta biyu mu ka rawa kai waye kuna da mutane huzgo shi da kai sallah kuma da mu hannun da yake nan ka san mutane su ba tawili to ko ka tawili an gashi abin to da aka ce ko da mun asalin manzo Allah sai kun babu sallah kin dan haka bai dacewa kana sallah da man yazo ka cigaba sallah a in yazo kun ida ka rihi an ta da iqama kana nafila ka iya nafila nan sai ka sai kenan kun ka kabili man kun ka cigaba sallah gaskiya shine kun abin yi assalamu alaikum assalamu alaikum malam na'am
sanan ku da kokari yawa bismillah
ina da tambaya guda biyu to bismillah Allah sana sani to farko mace ce ta waye gari kafin alfiji da ke don sallar asubai tana mai dauke da janaba kuma ya ta gaji ne eh to ba ta yaba wanka sai ta yi hakuri sai da ta kare jini kwana uku bukata ne za ta yi kamar wajen ainihin wankan wankan na janabar da yana jikin ta kuma jini ya wuto sai ta yi shi kuma za ta yi na jini ko kuma an ta yi ya wadatar tambaya ta biyu kuma ita ce jiya na ji muna dan kuce-kuce dangane da wajen tabshi wani dan uwa ke nuna mana cewar kamar wai kamar mutum in ya rike shi dan ya sa a zuciya shi da yi kudurin babbota addini ba laifi ba ne abin abin kirgo da ke shi wajen haka azkar misali ba da yi kafar laga yadda manzan Allah ya yi ka a cikin wajen mana aisha tana misali na ɗayan abubuwa sai nuna to na ɗayan mutum yana iya yin da ya tsani don bai rufe shi shi zai shi rufe yana kuma da ya yi da tsanin ma wani na yi wani tsani abu bai dan kwanta mu arewa na ciki yana sake tambaya dai na shi.
na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam tambaya ne gare mu.
to bismillah
Ai mutum ne in yi alwala in yi wanke fuska idan ke kai kai. To sai wasu malami wai yake masa ta bar wanke fuska gaba daya kawai an yi alwala a wanke ta wani. To yanzu an ne samu fuska da ruwa sauran jikin ruwa ko kuma yanzu za a yi.
to na gane to sai mai magana iya gadi ya zamanto iya gada ranar wa idan kullum haka ne bai wa ya zamanto aikin ka kai baka sallar juma'a gaskiya magana dole ka sake kullum kullum sake aiki gaskiya ka sake aikin zai baka damar sallar juma'a a saka aikin da sa kullum baka sallar juma'a amma nan ta kama ta akan darura ta gadi wani bai zama matsala amma dai haka ya zamanto haka aikin ka yake barin juma'a gaskiya ka sake aiki kullum da mai maganar mai maganar burodi kai kone dan uwa gaskiya magana ba zan gama kurin inda kai ka tuba ga Allah kuma in kai haka juma'a ka bata yi ba gaskiya ba a juma'a da gida inda ma ke sabanin inda yake sauran sallolin guda biyar amma juma'a sharadin ta ka je masallaci kana ko ku sahu ya kada inda kake a magana gidan ka juma'a sai ba juma'a bace kai kurin ka tuba ga Allah ka sake sallah kurin azhar za ka yi kambacin juma'a ba a yi haka nan ƙare talla burodin ka in so ka salla maka maka bisa ba ya yi masa ima ka yi wannan kin da ka je da ka yi juma'a wanda ka wanda ka wanda duk ɗaya ne safa maka juma'a da masu amma da yake gare ka ko ka sa wani ko ka tsarin burodin ka ce laruwa ce ka asara ba ka iya ɗaukanta ba amma dai ba a juma'a da gida gaskiya na'am na'am
wannan tambaya ce gare mu to
wani gari na nan kawai mata mai na Alo?
hmm?
Eh, kamar liman ne na juma'a haka.
eh Ana zuwa wurin shi kamar haka don amsar rubutu.
eh To sai aka samu matsala ta sai ta ciki sai aka rike masallacin sai da ya yi kamar sati uku kan na aka buga. Aka nan ne dama.
aka samu matsalar mi
Eh, aka ya samu matsala shi da mata sai ta samu ciki. Kamar ya sai hankali.
na gane yama wata ciki Eh, ya ma mata ciki ba sai aka Eh.
rike masallacin na juma'a. Sai da sati uku aka buga. Haka nan ne dama.
to na gane da yanzu Ya- ya kama rajo mm.
Eh.
to shi kenan na gane Mm. sai muna maganar to shi mai maganar mai aka ce ga jinin ga janaba tana nan ba ta yi wanka ba jinin haila zo tunan nan ma akwai masu ganin za a yi wanka guda in ta ƙare janaba ya ta yi wanka guda da na haila kuma masu ganin cewa wanka biyu za ta yi to a ganin wanka biyu gaskiya kuma akwai ta- eh, fatawa ta ɗaya cikin tsabai na ga abu kata da al'ansari cewa ya gama ɗan shi na magana iya da janaba an wankan janaba ne ka sake na juma'a takaice dai kan wannan fatawa abin da ya yi a yi wankan janaba da ta samu kuma a yi jiran haila in nata ya ka- in ta ƙare a yi nata kuna shi ne abin da ya yi sai magana mai magana tabzi in ma masalar tabzi abu ne a hili wasu malamai hatta na a yanzu wasu irin wasu kuma su usaimin cikin malaman suna sana ga ba laihi ba ne ba an aka yi a matsayin lissahi to amma yan kullum na ga muku abin da ya shafi sahabbai masu imani da matsira kullum kai abin da yake ba shu ba kat lalle an ce wasu masu ganin ana iya yi to amma kowa ya rada annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabzi ba bai ga tabzi ma shi a wajen shi san bai ake da shi kuma ya ce ku yi da yatsa yatsa gobe kiyama za ta yi magana za ta maka shaida gobe kiyama kuma shi da ita yake yi in wakaddara ana iya da wani abu ka yi abin da manzon Allah ya yi sahabbai suke yi, shi ya yi ko abin da wani shi ana iya yi kai ma ka shigar gima sai da kuma sanar ma bai dace bai dace ba to kaddara ma cewa ana iya yi, wanne ya yi ta wannan tamka shaida gobe kiyama kuma wa magana tabzi tsari abin lissahi ne kayan musulunci da shekara dubu uku dubu sama dubu biyu tun buddhist an gani ba buddhist masu addinin hin- india na na- na- na china ka da biyu su tabzi sun damu ne da shidani da dan kai da komi da ado da alamomi da kuma haka yake su ma kana san abin sun suke a takaice dai yan uwa kullum mutum ya abin da yake shine mahici mahi fadala kuma da ba shi ba kanshi kurin kai azkar da hannunka wani zai ce to ai abin in ɗari kaza ne ku da ɗari kaza ba ka iya ba ai da wannan gaji gudun ɗari takwas ɗari bakwai ɗari shida idan ba ba manzana kuwa shi ba da kaji gudun ce ɗari shida ɗari bakwai to wani tsarin wani kalkil ne kai na mathematic ya da sunan Allah ya ya araba shi da IDB zai number kin abin da ya bada ya ce an samu ɗari shida karamin adadi babban adadi abu ne dai wanda ya san abin ya san abin da ake mun san abin da da abin ya taso wasu abin da dalilai da wani mutane suka tsara abin an ga ɗari takwas da bakwai ɗari shida da waye ɗari to amma an ga duk abin da ce annabi ya ce na na zakar an ce ɗaya an ce uku a ce bakwai a ce goma a ce a a ce saba'in ɗari bakin dai ɗari ne ƙololuwa duk ya wuce ɗari gaji dubu to an ga bincike ruwa ba ta da inganci to don haka kenan kuwa to wani wurin dini za ka kasa yi da ya tsaka ɗari bakin ɗari to i ko zai ce ma to ko tabzi ya sa mutum gafala tun da kan tabzi kan kama san kayan ma haka ne ya baka nutsuwa kai da yatsaka kai sunna babu shubha ko kiyawa ta maka shaida wannan kada ya shaka kun cewa kai tabzi shi alheri shi yayi huta daga cikin sabani masu ganin ana iya wannan fahimta ce na magabata ta wasu malamai Allah gafarta mana gaba daya kai da kun kai da hannunka shi manzo Allah yi kuma shi ce ayi da shi kuma ga fadalar shi to sai magana ta kaikai a huska to idan wannan kaikan ya zamanto ba a iya jimri in za a jimri a jimri a yi arwala shi idan ba a jimrewa to a nan lalle ya a yi taimama a yi sallah kayan alabar lahiya ya yi taimama a yi sallah shi ne kurin abin yi kurin amma da magani ba ɗori har gaske magana ko ko a yi wani abu daban da ko duhar ruwan zaɓi za a yi da magana amma abin bai ɗori har gaske haka nan sai mai magana limami ne assalamu alaikum na'am alam
Muna da tambaya.
to
Macen da take al'ada ma na wadda ta yi lalle.
to naji
sai mai maganar limami ne na juma'a wurin shan rubutu ya ma wata ciki kuma ta aihu sai aka tsaye da sallah a masallacin kwa- juma'a biyu ba a yi ba haka ne? tunan ba haka ya dace a yi ba shi dai Allah shirya da shi liyan lalle fasiki bai yawon aikin gaskiya ba aikin fasiki ba ne gaskiya wannan hudda shi ba da hudda shi to amma in za a yi hudda ana yi hudda shi amma juma ya aka wani kowaye a cikin gari ya samu sai sai sai ba ba da masallaci ba su juma saboda liman ya- ya ya shigantaka a sai a nemo a sa wani a sallah haka ya kamata a gaskiya eh wannan kuma eh, tun da ya huce dai a gaba da kurin kenan ka ka- bai kamata ba kuma a tsaida sallar juma dan dan liman yayi wani aikin banza wannan kullun abu da wannan bayanin da yake yi shine kullun ake maganar cewa hadarin kadaita da mace a cikin daki kai ba mala'ika bane ba manzon da Allah ya ko ya yi rantsuwa ya bayani in dai mutum sun kaɗe ta da mace a ɗaki ba muharram shi ba shi ɗane na uku kuma ya kashi ga duk mai imani da Allah da lahira kai kaɗe ta a ɗaki da mata da ba ta shi ba ba muharram shi ba kuma to wannan kaga taka wannan doka ta Allah ko da malami ne yayi shi ba mala'ika bane ba ta ci ta koshi ta kulliya ta ji ta saka sa ta kasa ta sa ta gaba kuma duk abin da zamu ta amince shi ki kawo wannan aikin banzan yake gane abin kumiya ana yi an yi da yawa ba ma ka kara ba amma ya mana abin an yi da daga shan rubutu kurin shikenan abu ya lalace a yi ciki wannan yi da yawa shi na ake imta sai hankali sai ya tara ke mata ke hatara sai tsoron Allah ke ba wani wani imanin ki shi dan ki zo ya zawa ka a shiga daki a saka labule da ke heli heli ma ka da ke hema ya malam kaga wannan abin shine ya kawo shi wannan tasha shi ba Allah ya sha ma yan ganin barin juma'a ta sati nawa a takaice dai ba a barin juma'a za a yi juma'a la kulli hal za a sa wani ya juma'a sai wannan magana ta mai magana lalle ni in wani abin ina jin su da yawa da Allah masu wani magana su a na suka samu ni in taɓa jin wani magana ba a shar'ance wa a cewa mace in tana hala bata lalle abin ya yawa kamar wata doka ce kishi da Allah ana yawan tambaya kanta a ina abin ya samu in akwai wani wanda yake da wata hujja ya hudi yo me gaman lalle da ha- lalle me lalle da haila me ya alakar haila da lalle hana hana hana me haila lalle ila mun gaya ko abin na al'ada a ce katte kwalliya miji ka sa hakuri wani abu daban iyawa Allah wa alam amma a sharance babu wani alakar hana lalle da ana haila wallahi wala na shine kuran na'am wa alaikum salam la la to yaka ta'awul ya raka a'udhu billahi minash shaitanir iya to su uku bangashin hagum ya abin shaitan ne ya yi ta'awuzi to su uku bangashin hagum eh ya ga ta'awuzi dan wa muna fatar Allah subhanahu wata'ala ya biya dukkan bukatunmu na alkhairi ya kare mana imaninmu in lokacin mai Allah samu cika da imani wayannan bayan Allah da Allah mai cikawa matattun wannan sojoji da sauran dukkan matattun gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya ji kansu ya ba iyalansu haƙuri ya mai musu khalifa ta ƙware bayansu babban abin da muke kenan kuma duk wanda yake nihin al'ummar musulmi da shari Allah mana maganin shi Allah kare mana sharrin kowane ne duk inda yake Allah kare mana sharrin su duk mai shari akwai akwai wani hili duk wanda yake sharrin al'ummar musulmi da shari Allah kare mana Allah mana maganin shi Allah kuma ya ba iyalan wa'annan suka mata haƙuri masu cin ciwo Allah ba su sauki wannan shine ba abin da yake kan dukkan musulmi ga ɗan wancan musulmi na Allah ya gafarta musu wannan yan shi ne namu sai muna fatar Allah amsa addu'a mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولانا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته